الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan safiya ta 19 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da 19 ga watan uku shekara 2025 miladiya shi gaba da gabatar da karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan wata mai albarka a kuma wannan markazi na mai albarka markazu imam dani da tahfid alkur'ani wa ulumi da ke nan biya okwatas cikin garin azare jihar Bauchin najeriya sannan muna karatu cikin littafi mai suna taisir rahman fi ikhtisari tafsiri muhyi sunnat al-baghawi al-musamma ma'alim at-tanzil na al-abd al-faqir ghafara Allah lahu wa liwalidai jiya mun karanta ayoyi da suke mana magana akan halayya na yahudawa dai daga ciki akwai inkanin su ga annasikh wal mansukh wanda kuma abu ne da yake cikin shari'a su an gane Allah ta'ala ya saukar da wani hukunci amma daga baya sauƙi ga al'ummarsa sai ya shafe wani hukuncin ya kawo wani a madadin shi mun sani cewar da auratayya take tsakanin 'ya'yan annabi adam haka ne daga baya kuma aka soke wannan auratayya yadda take sannan mun sani cewar akwai lokacin da Allah ya wa annabi ibrahim umarni cewar ya yanka ɗansa amma aka shafe wannan aka bashi mai wani abu na daban yanka a madadin shi kun wannan shine an shafe wani hukuncin ko da ba dan haka ba da an bar hukuncin ya tabbatu sannan haka a shari'ar sun sani cewar za a sa annabi su sani ya fuskanci baitul maqdis ne daga baya kuma a juyo da shi ya dawo ganin mi ka'aba wannan shine annasikh wal mansukh an gane wani hukunci da shine yanzu an shafe shi an kawo wani wannan fa duk sun sani amma kuma me suke inkari an gane sannan mun karanta aya da take mana magana cewar wato ani yahuda kullum burinsu da suke ahalil kitabi da kiristoti ma shine su mai da mu mai ridda so da idan mun yi ridda mun yi hasarar duniya da hasarar ina lahira wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk wanda ya ridda ya bar addinin sai ya mutu yana kafiri ta wani ayyukansa sun rushe da yake sun san wannan to sai zamo suna mai yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah kullun ciyar da dukiya suke ta hanyoyi mabambanta ba dan komai ba so suke mimi mu yarda mu bar addinin musulunci idan suka gagara da wannan to za su so su raba mu da halayya da ɗabi'u na addinin sai zamo kai musulmi ne by name an gane in an ganka sunanka mi musulmi amma duk ɗabi'unka babu na mi kamar 'yan diraman nan sunayensu mi musulmai amma yanzu in kaga shigarta ta musulmai take in kaga mu'amalarta ta musulmai take in ka ji kalmomin da take na musulmai ne babu kunya a ciki alhali musulunci kuma ya zo da ni da kunya suturarta babu kunya musulunci kuma ya zo da ni da kunya wallahi kayan da suke sawa yanzu wani matarsa ta sa ɗakin bacci shi da ita ba ta iya amma suna sawa ana ɗaukansa a duniya to da haka wannan dukkan manufa ne ta ahlul kitabi kiristoti da yahuda su raba mu da addininmu jiya dai mun karanta daga cikin aya muhimmiya da muka karanta akwai faɗin Allah wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah ayyuzkara fi hasmu wa sa'a karabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم wannan aya tana magana cewa babban azalimi shine wanda yake hana ambaton Allah a masallatayya na Allah shi kuma aikinsa rusa masallatayya ya hana ambaton Allah ko ya hana waninsa ko ya hana mai kansa yawwa in ya hana waninsa ya ce ba za a yi sallah ba ba za a yi karatu alkurani a ciki ba an gane in ya hana kansa shi ma in ya shiga maimakon ya ambaci Allah sai ya ambaci mai wanin Allah alhari Allah ce wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada ahada ta zo nakira anna wa nakira tufid al-umum a lugha ta zo nakira ahadan kowaye in ba Allah babba a ambatansa da sunan bauta a yana na masallaci yawwa don haka manna hotunan shehunai da in ka shiga a mandiri a masallaci da tsalle da kaza duwanan ba addini ba annabi sallallahu wataran wani balaraban kawai ya shigo masallacinsa sai ya fara fitsari sahabbai suka tashi za su har zukan masa annabi ya ce ku rabu da shi sai da ya gama fitsarinsa annabi sallallahu ya kira shi ya ce wannan gurin masallaci ba a gina shi don fitsari ba an gina shi ne don sallah da ambatan Allah da karatun alkur'ani an gane shi ko fitsarin da ya ku zuba mai ku zuba ruwa a wajen an gane kenan masallaci ana gina shi don sallah don karatun alkur'ani don ambaton Allah a yadda annabi ya koyar da a ambaci Allah din an gane don yanzu akwai masu ambatan Allah da tsalle kaga mutum iya karfinsa yana tsalle yawa akwai kuma masu rangaji wannan ba ambaton Allah ba ne an gane yawa ambaton Allah sahabbai suna yi cikin nutsuwa shi yasa akwai magana ta ɗaya daga cikin magabata mai kyau a ƙarƙashin allazina amanu wata kuma inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah ta kuma inna qulub imam bagawi ya kawo ta a tafsirin shi wanda yake so ya koma tafsirin ga wannan aya zai ga magana ta magabata mai kyau ƙarƙashin cewar yadda in mutum yana ambaton Allah zaka ga hankalinsa yana cika nutsuwarsa tana mai karuwa amma in ka ga mutum ya fara gaucewa ya fara zauce ya fara tafiya da sunan zikiri ko a'a wani abu aka bashi da ba ambaton Allah ba Allah ta'ala ya shiryar da mu yau dai za mu tashi a walan tarba an kal yahud duk da bayani akan yahudawa da kiristoci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah ta'ala yake cewa walan tarda anka yahudu walan nasara to yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba su gamsu da kai ba hatta ta tabi'a millatahum har sai ka bi dariƙar su kul ka ce da su inna hudallahi huwal huda lalle shiriyar Allah kuma ita ce shiriya wala in ittaba'ta ahwa'ahum kun ga bai ce millatahum ba idan ka bi son zuciyarsu kenan ba tafiyar daidai suke ba son zuciyarsu suke bi an gane ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi in ka bi son zuciyarsu baka bi tafarki na Allah ba to malaka min Allah min wali wala nasir to baka da majibinci ko mataimaki koma bayan Allah alladhina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawati suna karanta shi mafi cancantar karanta shi ulaika yu'minuna bih wato waɗannan su ne suka yi imani da shi wa man yakfur bihi duk wanda ku ya kafirce wa littafi da muka bayar fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne hasararru يا بني إسرائيل يا كو يا أن يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كوكيا يعني إمومي دني أكنكو وأني فضلتكم على العالمين سنن كتنا لا في في تاكو أكمي باي واتقوا يوما لا تجزي نفس sannan ku kiyayi wani yini da rai ba ta isan wani rai shay'an wani abu wala yuqbalu minha adl sannan ba za a karbi fansa daga gare ta ba wala tanfa'uha shafa'a sannan kuma ceto ba zai amfanar da ita ba in ta mutu akan kafirci wala hum yunsaruna sannan su ba za a taimake su ba qawluhu azza wa jalla fadin Allah mabuwayi madaukaki walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da Yahudu da Nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi mai sai ka bi tafarkinsu sai ka bi ɗariƙarsu an gane wannan ubangiji ta'ala yana faɗa a nabi sallallahu amma mu ma da mu ake Yahudu da Nasara ba za su gamsu da ku ba har sai kun yi ridda kun bar me kun bar addinin ku yawa shi yasa duk lokacin da za ku ga suna so a yi haɗaka haɗaka shine su raba ku da me da addini yau amma su sun ji nasu akan daidai suke an gane to don haka kai ka zama mai izza akan addinin da Allah ya baka addinin musulunci shine addinin annaba tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa kan cikamakin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina inda Allah islam addini ɗaya a wajen Allah shine mai musulunci ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman an gane kuwa yahuda da kiristoci a suna jinginawa ga annabi ibrahim ne ko to annabi ibrahim musulmi ne shi ma don haka tafarki na daidai shine musulunci don haka idan har suna kiran ka zuwa ga ka bi ɗariƙar su ta yahudanci ko kiristanci kulka ce da su inna hudallahi huwal huda a lalle shari'a ta Allah ita ce shari'a wal millatu at-tariqa an ce al milla ana nufin at-tariqa an gane wala in tabata ahwa'ahum kuma wallahi da za ka bi son zuciyarsu ƙila a wani ƙaunin an ce alkhitabu ma annabi sallam wannan magana da annabi sallam ake wal muradu bihil umma amma waɗanda ake nufi su ne mu al'ummarsa an gane da mu Allah yake cewar yahudu da nasara ba za su yarda da ku ba fa sai kun ɗari su ku ce da su to shiryar Allah ita ce shirya kamar dai Allah yana mana ishara cewa ku bi shirya ta ku rabu da waɗannan mi ɗariƙun nasu so da su ma batar da juna suke ko wa qalat yahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahudu su ma akan su basu yarda da juna ba shi yasa Sheikh Dafar ya taba wani kalubale yace dari ko su hade sai su faduwa za a bi kenan su ma a junan su ba za su yi ba ba su hade ba su ma yanzu yahudawa da kiristoci in kace su zo su yi maja sai su faɗi ya za a yi tafiyar to ba za su yarda ba so da kowa a cikin su bai yarda da me bai yarda da kowa ba shi yasa musulunci shine addini na Allah shine addini ɗaya tilo a wajen Allah wato wannan dai magana ne ake da annabi sallallahu amma al'ummar sa ake nufi kamar da Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluk nan da al'ummar annabi sallallahu Allah yake cewa da za ku yi shirka da ayyukan ku ya rushe to sai yi magana da lafazi ga annabi sallallahu saboda ku gane girma da hatsari na me na shirka wallahi kuma ana shirka yanzu sosai fa shekarun baya ga ga abdulkadir ya sani da shirka da ake ina ta laya ne ta kafo a manna shi a gida ko ta guru to yanzu ta shehu ne ake yanzu an rabu da laya da wuya ka ga mutum da laya da guru ko an gane zare shi da wuya ka ga mutum da laya ko da me ko da guru amma kuma za ka gan shi da hoton me shehunsa kenan kun ga abin ya canja ya rikide an gane ya koma wani mai wani salo an gane da bautar kaburbura ma ai ake ko a je kabari a dawafi ai kaza yanzu duk an bari yanzu kuma an dawo iya waɗannan shehunan ne wallahi duk wanda ka gaya mana wani shehu a wuyansa yana da wata aƙida da ya ɓoye cewar wannan shehun yana iya amfanarwa ko yana mai cutaswa mu kuwa na rantse da Allah mun yi imanin cewa ba sa iya amfanarwa kuma ba sa iya me Allah shi kadai ne in ya so amfani ya same ka ya same ka in ya so cuta ta same ka ta me ta same ka yawa shi yasa da za ka kwana kana faɗan hatsarin bin shehu nan na ba abin da zai same ka yawa ba abin da zai same ka su ne da suke yi bilibin da su wani abu yake yake samun su yawa Allah da ya shiryar da mu to don haka da za ka bi son zuciyarsu بعد الذي جاءك من العلم البياني بأن دين الله هو الإسلام bayan bayani da ya zo maka cewar addini na Allah shine musulunci kai kuma ka rabu da addinin ka kama nasu wal qiblata qiblatu ibrahim alayhi salam wa hiya al ka'ba kuma wato bayan abin da ya zo maka na cewar alƙibla ita ce alƙiblar annabi ibrahim wadda ita ce ka'aba saboda suna zargin ka suna cewa mi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha ka juya ka koma yanda da kake din alhali mun juyar da kai zuwa ka'aba in kai haka malaka min allah min wali wala nasir an gane ba ka da mataimaki ba ka da wato ainihin majibinci koma bayan allah abin nufi ba za ka samu wanda zai tsare ka daga azabar allah ba in kai haka sai Allah ya ce alladhina atinahumul kitaba waɗanda muka ba wa littafi an gane yatlunahu haqqa tilawati qala mujahid yattabi'unahu haqqa tibai wato suna bin sa yanda ya dace kagan Allah baka alqur'ani so yake mi ka bi shi yau ka bi alqur'ani yina yin sa bari na barin sa an gane amma lil asaf yanzu zaka ga an ba mu alqur'ani ka zama ala ramma amma baka aiki da da alqur'ani a same ka da hasada a same ka ba ka da kyawawan ɗabi'u a same ka ba ka da kyawawan halaye kai baka zama alaran ma ba an gane waɗanda Allah ya bawa littafi suna bin sa ne yanda ya dace an gane suna mai da ɗabi'unsu su zama wannan mai littafi shine alkur'ani koyi da annabi sallallahu da aka tambayi matarsa Aisha radiyallahu anha yaya halayensa suke tace kana khuluquhul qur'an duk abin da alkur'ani yace yayi annabi yana yi duk abin da alkur'ani yace ya bari annabi yana bari to haka ya siffanta dan haka mu ma mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu riko da wannan aya a same ka kai alaramma ka siffantu da mi da alkur'ani musamman bangaren tawalu'u yanzu alarammomi da ya ba su da mi kankan da kai wallahi kuma babban mabudin nasara da daukakuwa a nan duniya da lahira shine ka zamo mi tawalu man tawada'a lillah rafa'ahu Allah nan fi duniya wal akhirah in ka zamo mai tawalu kankan da kai to Allah sai daga ka anan duniya da ina amma fa mu ne zaka ga mun zauna a kujera kaman wasu ibn taymiya ka ji mutum yana cewa ba mas'alar da za a jefo masa bebe ana yana da girman jahilcinsa ai malamai dama ba kowace matsala suka sani ba amma jahilai ba matsalar da ba su yi ba ba sani ba amma malami ba komi ya sani ba saboda malami kulli yake karatu jinsi yake bemi ba bai kai ba shi kuma jahili daman da yake ba karatun jinsi yake komi ya yi to tawalu yana da muhimmanci ga ɗaliban ilimi su zamo kankan da kai nuna kai kokarin sai an san ka duba mabuɗi ne na nasara ba Allah ta'ala shiryar da mu don haka dai waɗanda muka ba wa littafi suna bin sa mafi cancantar bi ula'ika yu'minuna bi to waɗannan su ne suka gaskata shi kenan mai bin littafi mai bin alkur'ani daidai ko wanda ya riko da attaura din ma da aka sauka annabi Musa ko injila da aka sauka annabi Isa su Yahudawa da Kiristocin suka bi ta yanda take basu jirkita ta ba ko to wannan su ne suka yi imani da ita an gane wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce littafi ko da muka saukar fa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne hasararru Allah ya tsare mu sai Allah ya dawo da magana yake ce da su ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku kiyaye ni'imomi da ne akan ku an gane ta hanyar gode mun kenan ku tuna ni'imomin ku kiyaye su shine ku gode mun a bisa ni'imomin da ne muku sai na mi sai na ƙara muku mun ji kuma ni'imomin wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum ko su al'azab dukka gashi ni'imomi ne wannan Allah na saukar musu almannu wasalwa duk gashi nan to amma dukkan me sai suke kafircewa wa anni faddaltukum ala alalamin sannan ku tuna na fifita ku akan me wato ainihin bayina akan wato ainihin waɗanda suke na zamanin ku kenan amma bayan mu ba su fi mu falala ba an gane wattaqu yawman sannan ku kiyayi wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a rai ba ta isan wa wata rai wani abu daban an gane wala yuqbalu minha adl sannan ba za a karbi mai fansa daga gare ta ba nan Allah ta'ala yana faɗa wani gurin cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi shay'a wala mawludun huwa jazin aw walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqqo fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur to haka kuma mi wala yuqbalu minha 'adl an gane domin kafiri zai yi mi yawaddul mujrimu لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا مجرم ذي فاتمي لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إنما يبادى فانسر أعنسى قبائها كرأمس عذابا وصاحبته دماتسا وأخيه ددنوانسا وفصيلته التي كو تؤويه تو دنجنسا دو أديبسو شيا كبتا idan ya ga an kisa ya ce wa man fil ardi jami'a to du a hada mutanen duniya shi dai ya tsira to kun ga me wala yuqbalu minha adl fansar ba za a karba ba kenan mutum kada ya kai kansa zuwa ga ranar da zai wannan nadama yawa kai aiki na kware in kai mummunan aiki shine me shi yasa Allah ya ce yawaddul mujrimu mai babban aiki mujrimi shine zai wannan fata dan haka ba za kuma a karbi wannan fansar ba wala tanfa'uha shafa'a to sheto ma ba zai masa amfani ba saboda me annasabu la yughni man khalafa ad-dina dangantaka ba ta amfanar da wanda ya saba wani addini yawa wannan ceto din dan babanka annabi ne to babanka ba zai cece ka ba to ina kuma dan malami ne ko shehu ne ba zai amfanar da kai ba kun gane kuwa ceto in ya maka amfani sai ka zama mumini cikakke yau in baka da imani to ba za a sa mumini kuma a yi masa izini mi ya cece ka ba da haka sharaɗi na a cece ka sai ka yi zama mumini yawa ka yi aiki aikin da an ɗansan tasgaro to shine sai abi sai a cece ka Allah ta'ala rufa mana asiri wala hum yunsaruna sannan a wannan yini ba a kare su daga azaba an gane to kenan mutum sai ya kiyayi wannan yini da Allah ya ce wattaku yawman ku kiyayi wani yini to wannan yinin fa yawmun asir alal kafirina ghairu yasir ini ne da Allah ya ce mai tsanani bai da sauki mai a wato ainihin ga kafirai da haka mu kiyaye wannan yini na rana alkiyama yawma tashaqqaqu al-ardu ne ko yawa na'am aiwa to wannan yini yana da kyau mu kiyaye wannan yini saboda abin da ke cikinsa na tashin hankali da firgici Allah ta'ala ya mana sutura a wannan yini sai Allah ta'ala ya ce وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير Allah ta'ala ya ce wa idibtala Ibrahim rabbu ka ambata musu yayin da Allah ya jarrabi wato ainihin annabi Ibrahim bi kalimat da wasu kalmomi fa'atan mahunna fa'addahunna an gane sai ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai Allah ya ce zan sanya ka wato ainihin jagora ga mutane qala min zuriyati annabi Ibrahim ya ce ya Allah daga zuriyata ma a sanya jagorori na gari qala la yanalu ahdi zalimin sai Allah ya ce to azzalimi baya samun mi alƙawari na wa iz ja'alna albayta mathabatan linnas ka ambata musu yayin da muka sanya wato bait bait din na alka'aba mathabatan linnas wato makoma ne ga mutane in sun je sun dawo suna fatan su ƙara ne su ƙara komawa wa amnan sannan guri ne na aminci ba su firgici a cikin gurin wattakhidhu min maqami ibrahima musalla sannan su riki wato ainihin gurbin sallah daga makamin ibrahim wa ahidna ila ibrahim sannan mun yi umarni ga ibrahim wa isma'il da kuma isma'il an tahira baiti to da cewar su tsarkake mi daki na dinna lil ta'ifina ga masu dawafi wal akifina da kuma masu dukufa a cikin shi wal ruk'i sujud da kuma masu ruku'i da sujjada Allah ya ce wa idh qala ibrahim sannan ka ambata musu yayin da annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina ubangiji ka sanya wannan gari ya zamo mai aminci warzuq ahlahu min ath-thamarat sannan ka azurta ma'abotansa daga mi 'ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir waɗanda duk suka yi imani da wato ainihin Allah da kuma yinin ƙarshe qala Allah ya ce wa man kafara fa umatti'uhu qalila wanda ko ya kafirce to zan jiyar da shi daɗi ɗan kaɗan summa attaruhu ila azabin nar sannan sai na takure shi zuwa ga wuta zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir tur da makoma wuta ta zama makoma Allah ya tsare mu qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun to ka ambata musu yayin da ubangiji ya jarrabi ibrahim annabi ibrahim da wasu kalmomi sai ya cika su an gane kalmomi malamai suka ce umarce umarce da hane hane to da aka yi wa annabi ibrahim sai fa addahunna sai ya cika su an gane wannan ko jarrabawa ne a ce maka yi ka bari kuma a samu kayin kuma kame ka bari nawa aka ce su suka yi nawa aka ce su bari suka yi me suka ki bari an gane annabi ibrahim kuma yana daga cikin ulul azmi min rusul sannan badade ne na Allah ta'ala wattakhadha Allah ibrahima khalila an gane sannan annabi ibrahim Allah ya kira shi umma an gane shi ɗaya ne tilo amma kuma me tamkar al'umma yake an gane قرأ ابن عامر إبراهيم بالألف في أكثر المواضع واتو ابن عامر الشامية كانت إبراهيم دا ألف إبراهام كنا ما في يوم قراري أنغاني وان دي يكسان قراري يكوما تحبير التيسير في القراءات العشر نا ابن الجزري وهو اسم أعجمي سنان يكومامي بابا لا ربي با ولذلك لا يجر في أصابة أسن يمشمي كسرة وهو إبراهيم ابن تاريخ ابن ناخور أنغاني شنو إبراهيم أن تاريخ أن ناخور fa'atammahunna qala qatada addahunna an gane sai mi ya wato ainihin gabatar da su waɗannan kalmomi din ya isar da su qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki yace inni ja'iluka lin-nasi imama yuqtada bika fil khair to ni mai sanya ka ne jagora ga mutane wanda za a yi koyi da kai cikin alkhairi kenan duk lokacin da Allah ya jarabe ka da wani abu kai haƙuri ka ci wannan jarabawa to sai wani alkhairi ya biyo ne ya biyo ba yawa kun ga ya yi haƙuri ne aiko da ya wato iya idar da kalmomin da aka jarabe shi da su to sai mi Allah masa hukuncin ya sanya shi mi jagora an gane daman mun ce ai haƙuri kashi nawa ne kashi uku haƙuri bisa umarni na Allah Allah ce kai kai haƙuri kai haƙuri bisa mi daga barin sabo Allah ce ka bari kai haƙuri mi ka bari haƙuri bisa jarrabawa a jarrabe ka la'alla jinya la'alla kangarewar 'ya'ya la'alla mai talauci kai mi kai haƙuri to in kai haƙuri ɗin nan fa to bayan da za a haƙuri ya tafi a ba zai taɓa yiwa ba in gane ba haƙuri fa ma haƙurci mawadaci ba mashi ishi sai ka yi nasara to da ya haƙuri sai Allah ya sanya shi mai imaman an gane jagora ya kuta dabi ka fil khairi wanda ake koyi da shi cikin alheri qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce wa min zurriyati ai wa min auladi aidan faj'al minhum a'imma yuktada bihim fil khair annabi ibrahim ya ce ya Allah daga ƴaƴana ma zuri'ata ma ka sanya jagorori waɗanda za a yi koyi da su da alkhairi an gane kenan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana so ɗan sai me ya gaje shi yawa ɗabi'a ce ta ɗan adam yawa sai dai mu nan a babin adalci kamar yadda ayan nan ta ce la yanalu ahdi zalimin idan kai malami dan ka bai karatu ba karka ce to sai ya zauna ne kujerar ka in ya zauna me zai ce me zai ce ai ilimi ba gadansa ake ba al'ilmu bi ta'allum in ji annabi karatu dan koyo ne dan haka duk da kana fatan dan ka ya zauna a kujerar ka amma fa in bai iya ba to a nemo wanda ya mi ya iya yau saboda in muka mai da kujerun malinta suka zama gado kamar yadda yawanci yanzu haka ake ko mu a nan yankin munan yankin idan mutum ya mutu malami musamman ka dai ƙauye ƙauye ma malinta ta zama sarauta dole idan malamin gari ya mutu wa zai biyo bayansa ɗansa to kuma da Allah ɗansa bai yi karatu ba shagga ne bai iya karatun ba an gane to ta zai zauna a kujerar baba sai ku ga abin da zai faru ɓarna ne yawwa batar da mutane ne don haka shi idan mutum bai yi ba ba a dora shi a kujerar babansa don haka dai nan annabi ibrahim ya yi fatan mi bayan shi to 'ya'yansa ma Allah ya sanya su ne a imma jagororin qala Allah ta'ala sai Allah ya ce la yanalu la yusibu ahdi zalimin to azzalimai ba sa samun mi wato ainihin rabona qara a hamza wa hafs bi iskanil ya an gane ahdi zalimin suka karanta da hafsu da hamza wal baqun bi fathiha sauran kuma ahdi zalimin ai man kana minhum zaliman la yusibuhu ai duk wanda ya kasance a zalimi ciki to ba zai samu wannan me imamar ba an gane wa ma'anar aya ma'anar ayar la yanalu ma ahittu ilayka minan nubuwati wal imamati man kana zaliman min waladika wato wanda ya kasance a zalimi daga ƴaƴanka to ba zai samu abin da nayi alƙawari gare ka na annabta ko jagoranci ba zai zama jagora ba an gane kuwa qala Allah ta'ala Allah ya ce wa iz ja'alna al-baita ya'ni al-ka'ba sannan ka ambata musu yayin da na sanya ka'aba masabatan lin-nas marji'an lahum to makoma ga mutane wa amnan ay manan ya'manuna fihi wato gurin aminci ne da suke aminta wata ran mun tana mun taba cewa ɗaya daga cikin malaman mu cewa me yasa mutum ya je maka sai ka ji daga ko duk wahalar da ka shafa dan Jordan ne muka ce ga wahala a boss ka tafi daga jordan zuwa makka ga wahala sai ka tafi kusan awa sha tara gaba a sauri a hanyar ga gajiya amma kana dawowa kuma da kai baccin kwana biyu burin gami ka koma sai ce ai gashi na Allah ta'ala ya sanya ta mi masabatan linnas sannan Allah can cikin suratul ibrahim suratul ibrahim ya ce mi waj'al af'idatan faj'al lahu af'idatan min an-nasi tahwi ilaihim yawa shi yasa daga kaje kana dawowa garin ku ga wuya akwai wuya fa yau ba yi daɗi ba ne in an je akwai wahala amma daga ka dawo garin ku sai ka ji burin ka kami ka koma shine mai masabatan linnas marji Allah makoma ga mutane an gane sannan afidatan nasi tahwi ilaihim wa amnan ai ma'amanan sannan guri ne na aminci duk duniya ba wanda ya kai maka imi duk duniya kuma bayan da za a irin taron da ake a maka a wani lafiya pasto ya ce aka tara mata da maza a wannan gurin a wani guri suka kai wannan adadin ya ce domin an dawo shekara baɗi wanda za a haifa da yawa amma ba abin da yake faruwa a makka aminci iyalanka in sun je suna cikin mi aminci kai ma an kaje kana cikin mi wannan aya ne yau kuma ka tafi da kuɗin ka turin ka je ka dawo lafiya yanzu nan kano ma baka da amincin ka shiga kasuwar kwari ko kantin kwari ne za ka shiga da kuɗin ka ka fito lafiya amma makka gashi an cika baƙil za ka ga mutum yana sauri an kira sallah ba zai gama rufa shagon ma zai tafi shagon gwalagwalai fa kuma ya je ya dawo ya same shi amnan kenan akwai me aminci yawwa Allah ta'ala ka bamu aminci mu kun ga yanzu nan tafiyar awa goma ka da aminci a Najeriya nan daga nan zuwa Sokoto da daddare baka isa ka buga mota ka tafi ba kana tunanin gate yake na ba za ka iya samun fiye da uku a hanya kowanne kuma neman ka yake ruwa a jallo Allah ya amintar da mu dan haka dai Ka'aba wa amnan ay ma'manan guri ne na aminci ya amanu na fihi min iza'il mushrikina suna amintuwa daga cutarwar mushrikai wannan fami tun a jahiliya ma kafin turo annabi sallallahu ba a ta'addanci wa wanda yake ka'aba malamai suka ce mutum yakan ga wanda ya kashe babansa a ka'aba ya rabu da shi saboda alfarmar wannan daki fa innahum ma kanu yata'arraduna li ahli makka domin ba sa bijiro wa yan makka wa yaquluna suna cewa hum ahlullahi waɗannan na Allah ne wa yata'arraduna liman haula amma duk wanda suke kewaye da Ka'aba sai su bujuro musu Allahu akbar kenan alfarmar Ka'aba ta sami ake mutunta waɗanda suke suke gurin an gane to kun ga wannan ma tun fa ba zuwa musulunci ba ma suna wannan to to to kun ga mu ma ya kamata mutane suna girmama duk wanda Allah ya ɗaukaka shi Allah ramma ka ka mutunta shi ka darajanta shi yawa alfarmar abin da yake ɗauke da shi na me na alqur'ani mai girma كما قال الله تعالى كمان دي الله يكي تشوى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم شم بس غمون سنيا وانا حرم يا ذمومي أمين شيبا أما جيفان سو أنا فزجة متاني kenan tunda ma akwai yan ta'adda ibnu jazar ya kawo a rubuta durwa din sa ko yanda a hanyar makka da kirya sha an gane ko yan fashi sun tare su a shahid tun dama akwai yan fashi da makami masu tare mai masu tare hanya عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقى أبلاء عباس الله قال موسى دايكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة النبي رانا دا أكي فتح مكة ياتي إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض lalle wannan gari Allah ya alfarmantar da shi ranar da ya halicci sammai da kasai fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah nabi ya ce wannan gari mai alfarma ne da alfarmar ubangiji har zuwa ranar alkiyama shi yasa babban dan ta'adda shine wanda yake zuwa makka yayi ta'addanci sannan Allah ya ce ba ka je kai ba wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim ka nufi za ka yi barna a makka ko Allah ya ce sai mun jiyar da kai azaba mai raɗaɗi na kuma mutum ya je mai ya aikata sannan ko kun san ko mutanen suna zuwa su aikata barna daga nan su takanas ta Kano su je su yi karuwanci su je su haɗa burkutu a can su je su su su mogal din din kwaya baƙaƙe kenan Afirka fifo an gane su je su yi waɗannan abubuwan duka to waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a wajen ubangiji ta hala saboda alfarmar wannan gurin Allah baya so a keta masa ita an gane qauluhu sai Allah ci gaba da cewa wattakhidhu wattakhadhu ko wattakhidhu an gane qara nafi' wa ibn amir bi fath al kha ala al khabar da nafi' dan madina da ibn amir dan sha sun karanta wattakhadhu maimakon wattakhidhu a bisa labari kenan sun riki an gane maqamu ibrahim din gurbin sallah wa qara al baqun bi kasr al kha ala al amr sauran sun karanta da kasra wattakhidhu bisa umarni ku riki an gane maqamu ibrahim wattakhidhu ko wattakhadhu min maqamu ibrahim musalla wattakhadhu ku riki wato kuma wato daga maqamu ibrahim gurbin sallah ko kuma ku riki gurbin sallah daga maqamu mi ibrahim mana in kun gama dawafin ku to ku je maqamu ibrahim ku yi mi ku yi sallah a wannan guri wasahihu kuma zance mafi inganci anna maqamu ibrahim huwa al-hajar alladhi fil masjidi maqamu ibrahim shine wannan dutsen da yake cikin masallacin yusalla ilaihi al-a'imma wanda wannan limamai suke salla zuwa gare shi wadhalika al-hajar alladhi kama alaihi ibrahim alaihi salam inda bina'il ka'aba wato inda bina'il bait wannan shine dutsen da annabi ibrahim kuma yake takawa yayin da yake gina ka'aba lokacin da ginin ya wuce tsawon sa to sai dauko wannan dutse sai yake taka shi yake yake mun sanan ba wani kaje kai ta kwarzan shi ba wani kaje kai ta shafa abu zaka ga abun fa dutsen yana ciki an gane an rufe shi da wani koba amma mutane sai su tafi da tsumma suna goga wannan ne suna goga wannan koban kuma tsumma ya zama mai alfarma sai su dawo da shi garin su la'alla ana jika ana ba mutane babu babu wannan akwai in ka dai makka zaka ga mutane suna ba ba karatu suke ba yau in karatu ne ga da aka koyar da umara ga da aka koyar da ake haji sai ka ga mutane sun je suna wani abu da ba shi yasa suke shan wahala mutum ya je sai ya sha wahala ita bauta in ka yi ta ba daidai ba sai ka sha ne kuma ba ka da lada amma in ka yi ta daidai da shari'a ta wannan yuridu Allah bikum al-yusr ma ja'ala Allah ma ja'ala Allah alaykum fi dini ne min haraj ko Allah bai sanya muku wani abu na kunci a cikin addini ba an gane an Anas ibn Malik qala daga Anas dan Malik yake cewa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab Allah kara masa da yake cewa wafaqtu rabbi fi thalathin na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku daga ciki fakultu ya rasulullah na ce ya ma'aikin Allah law ittakhadna min maqami ibrahim musalla ina ma mu riki wato gurbin sallah daga maqami ibrahim fa nazalat wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kina wannan da cikin sababin nuzul na wannan aya wannan kuma yana nuna daraja da alfalma ta Umar dan Khattab radiyallahu anhu dodan makiyaman zan Allah an gane قوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرنا هما وأوحينا إليهما أنغاني أي من يمس أمرني غا إبراهيم دا إسماعيل كما من يمس وحي أنغاني أن طهر بيتي da cewa mai su tsarkake mi baiti ya'ni al-ka'aba su tsarkake ka'aba adafahu ilayhi takhsisan wa tafdila nan Allah ya jingina shi gare shi domin kebancewa da kuma mi falalarsa da daraja duk lokacin da kaji Allah yana jingina abu gare shi to yana nuna wannan abin yana da me yana da daraja da matsayi ayyibniyahu ala tahara wa tauhid ai ku gina shi akan tsarki da me da tauhidi haka ake gina masallatai ya jama'a akan tsarki da kuma me tauhidi an gane la masjidun ussisa ala taqwa kenan min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul an gane mutahirin ko to don haka ana gina masallaci ne bisa tauhidi ba a gina masallaci akan shirka an gina masallaci akan shirka diyan da aka kai da wanke shi da goge shi sai kaga ya mutu amma an gina masallaci akan tauhidi diyan da yake ba a zamanantar da ginansa ba sai ka gan shi cikin mai tsafta so da wannan tauhidin shi yake tsarkake masallaci ita wannan shirka kuma ita take rusa masallaci Allah ta'ala ya shiryar da mu آه، قرأ أهل المدينة وحفص وهشام بيتي بفتح الياء ها هنا وفي سورة الحج واتو دا أم مدينة نافع دا أبو جعفر كنا دا حفص an gane dan kufa ne dan hisha an gane dan sham ne sun karanta baitiyar din nan bi fathil ya a nan gudu ha huna a wannan guri kenan fi suratul hajj wa tahir baitiya kenan li taifin wal akifin haka hajji wa zada hafs wa hisham fi surati nuh amma da hafs da hisham sun kara can cikin suratu nuh rabbi ghfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan an gane li taifin dan haka dai sannan ka tsarkake mi wato mun yi musu umarni da wahayi da cewa su tsarkake ka'aba din nan litta'ifina da'irina haulahu an gane ga masu awafi kenan masu juyawa wato a kewayensa wal akifina almuqimina da masu kuma mai i'tikafi masu zama kenan almujawirina masu dukufa da zama a cikin sa war ruk'i jam'u raki'a da masu ruku'i wa sujud jam'u sajid da masu sujada wa humul musallin sune masu sallah kenan kun ga abin da ake a cikin ka'aba at-ta'ifin wal akifin wa ruk'i sujud sune mi musallun akwai wanda ya je ka'aba ya gana ana wani abin da ba wannan ba ko dai sallah ko ko dai dawafi an gane ko i'tikafi ko ta halaka ta zikiri ta ambaton Allah ana karantar da alqur'ani tafsirin shi da ma'anonin shi ana karantar da mutane sunnar annabi Muhammad sallallahu ana fahimtar da su addinin su ba a wani abu na kiɗa ba a wani abu na rawa ba a wani mai kuma nan ne tubali tushen addini kenan in kana in ka ga masallacin ku ba a yin yanda ake a Ka'aba an shigo da wani abu na daban an sa wasu mutane dara dara an manna a masallacin ku to wannan ba addini bane in ka je masallacin Ka'aba zaka ga hoton wani a cikin masallacin kama isa kama alaj mushrik ko laya baka isa ka shiga da ita ba wallahi laya ba a shiga da ita suna ganin ka duk da su da yake laraba da cikin lallashi za su ce maka ai tu saraba sai su cire da sun sa afirka da ƙarfi za a na cire ta in ka kuma ka fita a masallacin qawlu ka karanta ayan gaban wato fadin Allah wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha ya'ni makka baladan amina za amni wato ka ambata musu yanda annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ka sanya wannan gari na makka gari ne aminan aiza amni ma'abocin aminci ya amanu fihi ahlu an gane ma'abotansa za su na amintuwa ciki waru zuku ahlahu min thamarat wato sannan kuma mi iyalansu wato ma'abota garin ka azurta su daga ƴaƴan mi itatuwa inna ma da'a bi zalik mala yace sani ko yayi addu'a da haka li annahu kana bi wadin ghairi di zar'i domin ya kasance gurbi ne mi shuka ba ta fitowa ba ma'abocin shuka bane guri ne wanda daga duwatsu sai mi sai sahara kamar yadda can cikin soke wannan ya faɗa rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أن قال ديجي أجي يا لنسني أبس أمرنين الله lokacin da ya aje matarsa wajen da ɗansa yana jariri matan shi ya juya zai tafi da ɗan guzuri da ya bar musu kaɗan ta ce ya za a ka bar ma'anan sai ya ke juyo ya za a ka bar ma'anan sai ya ke juyo annabi ibrahim ya za a ka bar ma'anan ta ce allah ne ce ka bar mu sai ya ce mata eh juyo ya ce mata eh ta ce to allah ba zai tozartar da mu sai annabi ibrahim ya kada kai ya tafi to a nan ne sai wannan addu'an cewa mai allah na sanya iyalai na a wani wadi an gane wani kwari ba mu abocin shuka ba to ya allah ga su su kaɗai ne na haka mai faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi ka sanya mai zukatan mutane suna tafowa zuwa gare su sai ya zama shine ma'anan al'insan dan adam an kira shi insan saboda yana samun nutsuwa da ne da waninsa duk yanda ka kai da dukiya da wadata da arziki in kai ɗaya ne ba za ka ji daɗin sa dole kana buƙatar maroƙa mabarata iyalai a kewaye da kai a wani hayaniyar da ba ka an gane dole kana da buƙatar ta shi yasa dole ka zama insan saboda mi sashin ka yana ɗebewa sashin ka ne wato ainihin kewa da haka annabi ibrahim sai wannan addu'an cewa Allah ya amintar da ni ya sanya zukata su karkato zuwa ga wannan guri sannan kuma to ai gashi ba shuka ko mutum yana guri yana buƙatar mi asamarat ayan furut yau kana buƙatar abin da zaka jikinka zai karfi da shi da haka mi sai ya ce mi ka azurta su daga mi asamarat su sami ayan itatuwa shi yasa saudiya ba ɗan ishin da aka dai babu a saudiya babu shi har goruba in ka je shahararren masu za ka goruba da galgali su ɗin ya su taura ɗin nan duba abin da ba za ka gani ba Allah ta'ala ba su duk duniya in dai da wani ɗan ice da ake samun sa a duniya to in ka je Saudiya sai ka ne sai ka same shi an gane har komi za ka same shi an gane kuwa wannan kun ga Allah ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim ko dan haka dai warzuq alahu min samarati iyalan wannan gari ka azurta su daga 'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da kai da kuma ranar ƙarshe an gane ka azar daga cikinsu da arin mu'mini na khasa nan to annabi ibrahim ya keɓe mu'mina ne da addu'a ƙala allah ta'ala sai allah ya ce wa man kafara wanda ko ya kafirce to fa umatti'uhu qalilan qara ibn amir fa umti'uhu ibn amir shami maimakon fa umatti'uhu sai karanta fa umti'uhu khafifan an gane bi dhammil hamza kenan wal baquna mushaddadan fa umatti'uhu kenan wa ma'anahuma wahid ma'ana wannan kira'a din duk kaɗe ne qalila kenan zan jiyar da shi daɗi kaɗan ai arzuqul kafira aidan qalilan ila muntaha ajali wato ai kafiri ma zan azalta shi ɗan kaɗan zuwa mai ƙarewar lokacinsa duk jin daɗin duniya jama'a in aka ce iya duniya ne jin daɗin ai banzan jin daɗi an gane to shi kafiri zai ji daɗi an gane amma a iya ne ko da ya gan shi a wuya ko ana yana jin daɗi saboda in ya je lahira nan ne zai gane ne ana wuya yawancan ne wuya nan diyan da ya kai to akwai ɗan jin daɗi da yake da shi don haka sai Allah ya ce dai wanda ya kafirce ma zan jiyar da shi mai daɗi amma ɗan kaɗan kaɗan ɗin saboda daga ya mutu daɗin ya ƙare wa zalika anna Allah ta'ala wa'ada rizqa lil khalqi kafa wato ma da yace yanda sha'ani yake saboda Allah ya alƙawarin arziki ne ga mai ga halittun shi baki da mu'minihim wa kafirihim an gane mu'minansu da kafiransu arzikin Allah yanzu iya mu'minai ba hasalin ka kafiran ma kace sun fi mi sun ma bi su shi yasa ai mi suke musu izgili innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu wa idza maru bihim yataghamazun yawa su kun gani ga su talakawa an gane kuwa ga su nan waɗannan wai su ne kaza to su suna ga wadatan nan ai can cikin su wata saba ma sun faɗa an gane kuwa cikin ila kala mutarafuha su mutarafuha su ne masu dukiyar gari kenan ba sa wannan suna ganin abin da Allah ya ba su anan dalili ne nan an je lahira mami su suke da waɗannan abubuwa din don haka dai Allah ta'ala ya ce zan jiyar da kafiransu daɗi ɗan kaɗan wa inna ma qayyada al-qilla an gane wa inna ma qayyada bil qilla sannan kawai ya takaita shi da mai kaɗan li'anna mata'ad duniya qalil saboda jin daɗin duniya diyan da ya kai mi kul mata'ud duniya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wallahi jin daɗin duniya dan kadan ne kadan fadan kadan kun sai yaushe ake fara jin daɗin duniya wallahi yanci sai ka 40 sama sai ka dora to in ka je 40 me ya rage maka 30 ko 20 to faɗa me ya rage ma yanzu dai duk wanda suka gina mana kangwayen nan suka basu da gidajen alfarman nan yawanci bai da suka fara shekara hamsin suka fara gina su haka ne wani ma ya tsallaka to wani fa ko shekara biyu a gidan bai mutu ba shi kaga kenan in ma ji daɗin gurin ƙalil amma in ka je lahira fa wa innal akhirata lahiyal hayawan rayuwa tana ina wallahi yana da kyau mutum ya koyi karatu alqur'ani yana jin sa yana rarashin kansa da shi so da in kana rashin duk wata gwagwarmaya wannan fasa bai suka rike ya zamo mi su abin da mu muka damu da shi su bai zama musulmi ba damuwa ba saboda sun san ina rayuwa take a lahira suka yi haƙuri kuma yanzu sun tafi rayuwa ta barzak suna jin daɗi kafin su je lahira su je daɗin da ya fi wanda suke ciki amma mu mun ruɗe kawai ya za a ka tara duniya kuma wani kake tarawa amwaluna li zawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabi dahari nabniha kuɗi da muke ta tara an ji ali radiyallahu anhu yace ga magada gidaje yace ga zamani shikenan duk kudin da ka tara ya wuce uzurinka to wani ka tara yawa gidaje ko da ka gina iyakaci in ka mutu a ce an gina gida wanda ba wanda ya kai shi kyau amma ka tafi ka bar shi ai Allah zai shiryar da mu thumma attaruhu ay ulji'uhu fil akhirah sannan sai Allah ya ce a lahira zan tirsasa shi wato ila azabin nar zuwa ga azabar wuta ulji'uhu thumma attaruhu kun ga me baya so amma dole sai an me sai an tunkuɗa shi an gane ko sai an tura shi sai an danna shi ya tafi duk da baya so wa bi'sal masir ay al marji'u yasiru ilayhi sannan tir da makoma da zai tafi zuwa gare ta wanda ita ce wata Allah ta'ala ya tsare mu ina ga mu tsaya nan gobe sai mu tashi a abin da ya shafi ginin Ka'aba yanda Annabi Ibrahim bisa umarni na Allah suka je suka gina mi suka gina Ka'aba kuma gobe zai zo majalisin mu na ƙarshe insha Allah ta'ala sai sai bayan sallah mu dora wannan so da wannan markazi kuma ya fara tafsiri kenan insha Allah ta'ala ila yanda Allah ta'ala zai so an gane kuwa Allah ta'ala ya mana dace wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi